أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa yau muna sha takwas ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan biyar miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin tafsirin alƙur'ani mai girma muna cikin suratul an'am a jiya mun tsaya akan aya ta ɗari da uku zuwa ta ɗari da hudu a shafi na ɗari da arba'in da ɗai yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya ta ɗari da uku zuwa ta ɗari da hudu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya Allah ya karɓi ayyukanmu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba ɗaya qad ja'akum basairu min rabbikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمل فعليها وما أنا عليكم بحفيظ
kahin mu ci gaba da tafsiri akwai nukta guda biyu a jiya lokacin da muka yi bayani na tafsiri ya kamata mu ɗan ƙara fayyace su saboda ‘yan uwa su fahimce su da kyau wani lokacin sai an sauka daga karatu sai mu ga akwai waɗansu abubuwa da suna da muhimmanci ƙilan wajen bayani ba a samu fayyace su ba da wani zai fahimta su domin masu sauraren karatu iliminsu mataki mataki ne daban-daban an gane ko kuma fahimtar mutane mataki mataki ne daban nukta ta farko wajen da muka kawo zaccen zalikum Allahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliq kulli shay'in an gane ko wato fa'buduhu muka ce to shi khaliq kulli shay'in kuma ya hude khalaqa kulli shay'in duk da yake wanga khaliq kulli shay'in yana da alaka da ibada ne an gane ko to wani ba zai iya fahimtar wannan ba amma da zaka kawo aya qarara a cikin suratul baqara ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum sai ka gane da alaka da shi kai tsaye an gane ko mas'ala ta biyu kuma shine cewa lokacin da muka faɗi mazhabobi da suka nuna wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin ya ga Allah ko bai ga Allah ba muka nuna cewa bai gan shi yaqzatan ba amma in yi sabani ya gane shi cikin bacci ko bai ga Allah cikin bacci ba muka nuna hadisai da suka nuna ingancin wannan an gane ko to amma akwai wasu riwayoyi da aka kawo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da ido an gane ko waɗanda ke tsakakkansa to wannan kuma Abu Hayyan Tauhidi ya kawo shi babu wani sanadi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ido a tsakakkai shi yasa zaka ji wani ya cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ido tsakakkai da su ne ga Allah ba da waɗannan ido ba wani kuma sai ka ji ya ce a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ido baya yadda yake gani gaba haka yake gani baya waɗannan duk asar ne abubuwa ne da ake faɗa ba wani sanadi a akwai ingantacce ba zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ayatul alqur'ani mun fahimci wannan da kyau ko dan naji wadan suna faɗa irin wannan ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake gani gaba haka yake gani baya da haka nan ne da lokacin da aka yi hijira da bai dace Abubakar wani lokaci ya shiga gabansa ba wani lokaci ya dawo baya wani lokaci ya koma dama da shi wani lokaci ya koma hagu da shi ina fatan kun fahimta to sai nukta ta karshe da kamata wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala amma ya sifuna an gane ko wato Allah ya tsarkaka da abin da suke sifanta Allah da shi to sai muka kawo wata aya wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harth wal an'am nasiban fa qalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shuraka'ina an gane ko to wani zai iya cewa to ai wannan aikin mushrikai ne ba sifa ce ta Allah ba kuma ba a sifanta Allah da komai ba an gane ko ba zai iya fahimtar me dalilin da yasa aka ce ba kamar sun sifanta Allah subhanahu wata'ala da wannan a'a sun danganta halatta waɗannan abubuwa an gane ko ga Allah subhanahu wata'ala ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin a'a sun shar'an kamar sun sifanta Allah shine ya halatta waɗannan ababen ko kuma Allah subhanahu wata'ala shine ya haramta su shi yasa an kace subhanahu wata'ala amma yusifuna aka sa su karkashin wannan aya dan wani zai iya cewa a'a wannan aikin mushrikai ne ba sifa ce ta Allah ba kuma ba su sifanta Allah da komai ba a'a sun danganta halattawa da haramtawa cikin waɗannan ababe zuwa ga Allah da zarar da fatan dai an fahimta Allah ce to qad ja'akum basairu min rabbikum hujjoji sun zo muku daga ubangijinku an gane ko wanda yake nuna cewa wato hujjan dan ta zo ne daga wajen wa daga wajen Allah subhanahu ta'ala. akwai hujja wadda take zo ma dan adam daga shaytan ko ko daga hayaniya ko daga tunani to ba ɗaya take da hujja wadda ta zo daga wajen Allah ba dan ita hujja wadda ta zo daga wajen Allah babu shakka a cikin ta amma duk hujjar da za ta zo ba daga wajen Allah ba to sai an tsaya an auza ta da mizani na alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko mutum na iya bada hujja hujja kala kala ce akwai hujja ingantatta ba ni hujjarka a'a cewa ba ni hujja bai isa ba an gane ko ba ni hujja ingantatta tabbatatta Allah ce makafirai qul hatu burhanakum in kuntum sadiqina to wani lokaci suna iya kawo burhan amma burhanikin ba ingantacce bane na fata mun fahimta dan wajen tattaunawa wani za a cewa ba ni hujja ka sai ce ga hujjarka to in ya kawo aya alqur'ani sai mu ce to a duba tunda shi alqur'ani ba a cewa wannan ya inganta wannan bai inganta ba shin abin da ya kira ya na dalili akwai shi a ciki domin yana ya fassara aya akan son ransa to kuma in ya kawo hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai mu duba ya inganta ko bai inganta ba in ya inganta shin abin da ya kira ya na cewa hadisin yana karantar da wannan ko ana kafa hujja da shi akan wannan haka ne ko ba haka ba shi yasa Allah ce wallazina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidatun inda rabbihim suna da hujja amma zahida zahida hujja ce ba ingantatta ba an gane ko ba ta hujja ce to dan haka sai kai hattara wajen kafa hujja ko wani dai kama muku hujja qad ja'akum basairu min rabbikum an gane ko hujjoji daga ubangijinku an gane ko in an kawo hujja kuma daga wajen Allah ai babu zance a cewa ne ya ce ko in an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce an gane ko babu zancen ka cewa ne ya ce in dai ga wannan faman absara fali nafsihi wanda ya karbi waɗannan hujjojin yayi aiki da su an gane ko ya hankalce su wato faman amana inji mai jalale ne kenan wanda ya imani da su fali nafsihi ai absara li nafsihi kenan wato amfanin zai dawo gare ka duk waɗanda suke ma Allah ta'addanci kasu tsammanin za su cutar da Allah da komai Allah ya wadatu da kai duk abin da kuma kake da shi Allah ne ya baka kuma Allah ya halice ka da haka ta'addancin kanka zai kare wa man amiya fa alaiha wanda duk yamma kamta ya ƙi imani kenan ma'ana fa alaiha kuma sakamakon zai koma zuwa gare shi wa ma ana alaikum bi hafiz ni ba a turo ni in kasance mai tsaro gare ku ba cewa sai na shiryar da ku kuma ba a turo ni in kasance mai tsaro ba ga ayyukan ku in san abin da wani ya aikata da abin da wani ya aikata ni mai wa'azi ne ba a sa ka bin diddigin labarin mutane ba kai mai wa'azi ba a sa ka ka sa yan kore ba su shiga cikin gari su nemo maka labaran abin da mutane suke yi don kai wa'azi a'a kai dai ka ja aya ka yi bayani aikin da mutane suke aikatawa in dai kana bayani kana istinbati zaka iya gano mas'aloli da dama da fatan kun fahimta da kyau sai Allah ya ce wa kadhalika nusarrifu al-ayat وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه ولنبينه لقوم يعلمون malamai suka ce kafin tana da alaka da abin da ya gabata kama bayyana ma zukira kama yadda muka yi maka bayanin abin da ya gabata tun daga farkon sura ko tun cikin wannan maudu'i na tauhidi ake ciki nusarriful ayati muke bayanin ayoyi daki daki asalin as-sarfu shine juyar da abu shi yasa ake kiran canji a canza maka kuɗi sarf da larabci ake kiran banki masraf wurin canza kuɗi an gane ko to sarrafa jujjuyar da abu shine sarrafa kenan a juya fuskokinsa an ce wata rana wani malami yana wa'azi irin masu wa'azin da ake cewa wa'azin turmi bakin kasuwa to shi kenan sai wani bafulatani ya zo na sauraron wa'azi to da ya zo kai ba fulatani da ka zo kai daidai da malam sai malam ya ɗauko wani laifi wanda kake aikatawa a sai ga alamun kamar al'amarin nan fa malam da shi yake sai ya koma wancan layin to su ku ga al'adar masu wannan wa'azi in an taɓa nan sai a yi ina sai a yi nan sai aka yi katari inda ba fulatanin nan ya yi can ne kuma malam ya karkata a sai na kai sace komawa ya karkata kuma ya koma kuma ya karkata can ya sake dawowa wannan wuri na hudu kuma ya koma ya karkata can sai ce wannan malamin sai ga ya gane kenan lamarin bai da kyau shi ya sa tsammanin kamar mallan juya wanda yake yi kamar ya fahimci menene yake aikatawa kenan da shi yake ina fata an fahimce ni an ce wani malami shi ba yana wa'azi yace ya mutum zai zuwa ya kwana gidan karuwa yace wallahi mallan so gudana ne wani lokaci in ana fassara aya sai ka ji kaman malam da kai yake wallahi wani lokaci da sa abin da ka aikata ba illa dai dole in an faɗi laifinka sai ka ji abin ya zo maka ga zuciya shi yasa malami mai da'awa makiyin kowa ne masoyin kowa ne duk radda malam ya faɗi laifinka to makiyinka ne ko ya faɗi sunanka ko bai faɗi sunanka ba ko ya san kana aikatawa ko bai san kana aikatawa ba kuma duk radda malam ya taɓo laifin makiyanka to radda malami masoyinka ne shi yasa kullun yan siyasa suke sun su sai su ga kaman malamai tare da su suke duk da aka ja aya ta dace da gwamnati sai a ce malaman can tare da gwamnati suke saboda gwamnati tana tare da wannan ra'ayi to da kuma aka ja aya ta dace da yan adawa sai a ce a bincika malamin da bai da alaka da yan adawa kafin gwamnati ta zo republic ta zo a kafa ƙasar Nijar da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu alƙur'ani ya sauka ina ruwan alƙur'ani da ɗan adawar Nijar da ɗan siyasar Nijar alƙur'ani ya fi ƙarfin wannan ina fata an fahimce ni shi yasa dole in baka san ciwon kanka ba sai ka rinka danganta waɗansu ayoyi akan cewa da kai ake alhali ko to su mutanen da suka gabata su ko alqur'ani da waye yake ba da su yake ba Allah ya gane da mu to Allah ce nusarrifu al-ayat muke juyar da ayoyi bayani daki daki ta fuska daban-daban muke canza salo daban-daban an gane ko wani lokaci a tsoratar da ku wani lokaci a kwadaitar da ku wannan duk caccanza salo da an gane ko a kwadaitar da ku zuwa ga rahama Allah kuma a tsoratar da ku daga azaba Allah inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim wani lokaci a kawo muku wuta kusa inna a'tadna lidh-dhalimin nara wani lokaci a kace ayi tahdidi a ce i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir wani lokaci a zo da uslubi na tambaya an gane ko wato amman khalaqa as-samawati wal ard wa anzala lakum minas samai ma'a fa anbatna bihi hada'iqa dhata bahja ma كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله التي بل هم قوم يعدلون haka ne ake caccanza uslubi nusarriful ayat na ana nufin ayoyi na alqur'ani kuma duk da waɗanda wato hatta da ayoyi don ayoyi akwai ayoyi kauniya akwai ayoyi shar'iyya to nan ayoyi shar'iyya ake zance an gane ko shine alqur'ani to amma hatta da ayoyi kauniya Allah ya faɗi cewa yana jujjuya su dan ya ce inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabba wa tasrifir riyah kaga ana jujjuya shi shi ko ar-riyah ayatun ne kauniya ina fata an fahimce ni Allah ya ce wato wala qad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa aba aktharun nas illa kufura bayan Allah ya kawo ruwa a cikin suratul furqan linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kathira wa laqad sarrafnahu wadansu malamai suka ce alqur'ani da suka ce a'a zancen ruwa ne ake yi Allah yana jujjuya shi ayi mai yawa ayi wanda zai zama tuwa azaba ayi ambaliya ayi kaza ayi kaza ayi kaza liyadhakkaru don saboda mutane su wa'azu kina ana jujjuya ayoyi na kaun ana jujjuya ayoyi na shari'a na ana zancen ayoyin shari'a ne da fatan kun fahimta Allah ce to wali yaqulu darasta anan muna da kira'o'i guda biyu waɗanda suke sun tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam li yaqulu allamu lamu ta'lil dan saboda an gane ko kuma tana iya zamantowa la lamul aqiba wato at-ta'lil wal aqiba ta zamanto lamul aqiba dan karshe su bayi za su faɗa amma kuma shi Allah ya san cewa yayi haka dan saboda za su faɗa din ina fatan kun fahimta muna da qira'a guda uku akwai qira'a wa kadhalika nusarrifu al-ayati wa liyaqulu darasta in ka diba shine darasta a waznu wato a waznu sarfi fa'alta wa liyaqulu darasta imamu nafi' da imamu asim da imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaful ashir da imamu abu ja'far sun karanta darasta an gane ko waɗannan ƙurra ɗin nan kasan ilmul qira'at abu ne mai rikici da yawa saboda su kansu ƙurra ɗin akwai bayanai kansu da dama waɗanda in baka sani ba sai ka faɗa cikin matsala amma dai in Allah ya bamu iko zamu rinka tabuwa kaɗan kaɗan sannan kuma imamu ibnu kasir da imamu abu amr ibnu ala sun karanta wali yaqulu darasta wancan darasta ala wazni fa'alta wanga ko darasta ala wazni fa'alta sannan kuma imam ibnu amir da imamu yaqub sun karanta wali yaqulu darasat ala wazni fa'alat to kaga wadannan qira'atin wani in yaji wata qira'a da bai sani ba yace ba alqur'ani bane wannan jahilci ne ba duk abinda baka sani bane ba ilmi ba tana yiwa wani ilimi kai zurfi a ciki wani ilimi ko baka yi zurfi a ciki ba ka tsaya bakin inda ilimin ka yake amma wani ya kiya duk ilimin duniya ya fi kowa sani kai ba ma na mallamta ba hatta da ilimin likitanci in cikin likitoci yake sai ya nuna ya fi likitoci sanin ilimin likitoci in shi na cikin waɗanda suka karatun geography sai ya nuna ya fi su sani a'a tana yiwa in ka kafa hujja da ayar alqur'ani nan za mu riƙe alqur'ani amma ba shi ke nuna ka fi su sani ba tana yiwa su ne suka sani kai baka sani ba to musulmi ya kamata kowa ya san matsayinsa an gane ko to waɗannan kira'o'in dai guda uku an gane ko ƙurra guda goma muka kawo nafi' ya zamana ne a garin madina an gane ko an gane abu ja'far ya zamana a madina shi yasa cikin qira'at sai kaji an ce almadaniyani mutum biyu na madina to kaga yadda an ce almadaniyani kai in baka ranci qira'at ba za ka fahimta in an ka ce asim da hamza da kisa'i ana kiransu alkufiyuna cikin qira'atu sab'a cikin shatibiya an ce al-kufiyun ana nuhin asim da hamza da kisa'i wani gari da ake ce ma kufa wato a kasar iraki to in an ce khalafu an gane ko shi ko khalaf ana kiransa khalaful ashir domin shi ne cikon na goma sannan shi kuma asalin shi hamza ne wani lokacin sai a hada su da shi da hamza sannan kuma ibnu kasir in an ce al-makki ana nuhin ibnu kasir an gane ko amma wanda yake na ilmul qira'at amma in an ce al-haramiyani ana nufin ibnu kathir da nafi' domin ibnu kathir yana cikin haramul makki nafi' yana cikin harafu wato haram al-madani sannan an ce abu amr al-basri shi ko na garin basra ne can kasar wato iraki in an ce al-basriyani da abu amr ibn al-ala da yaqub su ne ake nufi shi yasa in an ce kuma al-ashami ana nufin ibnu amir to kaga akwai rumuzul infirat in ka diba ramzi ne na mutum daya akwai rumuzul jam'i ramzi ne na mutum biyu ko uku wannan duk ilimi ne mai zaman kansa in ka duba cikin shatibiyya da durral muzi'a da tayyibatun nashr da an-nashr fil qira'at al-ashr duk kana bukatar ka san wannan amma ilimi ne wanda yana da wahala domin yin sa yana da wahala to amma in baka san shi ba bari kuma ka tsaya bakin sanin ka kai ba shi idan ba an huta Allah shi muna mai kyau waɗannan kira'o'in malamai sun kawo wato to menene alaka tsakanin waɗannan kira'o'in tunda mun tabbatar da dukkan su kira'o'i ne ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wali yaqulu darasta ya za ta bamu za ta bamu cewa wali yaqulu darasta za su ce kai karatu an gane ko wato Allah ya jujju ya sabkar da alqur'ani wali yaqulu darasta dan su ce kai karatu a kaddarta illa gabanin shiriya sabiru dan saboda masu imani su yi imani kenan su ɗauki izina ko li yu'minu an gane ko to wali ya ƙulu da rasta su ko kafirai su ce da rasta kayi karatu to wannan kuma tabbas da Allah ce za su faɗa ɗin tun da Allah ce za su faɗa sun faɗa ko ba haka ba sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karantar da shi aka yi wannan alqur'ani wa qalu asatirul awwalin naktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila ko ba ka suka ce ba kaga iktatabaha fa hiya tumla alayhi ana masa shibta ana fada masa yana rubutawa alhali ko shi ko bai rubutu wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idan lam tabal mubtilun wani lokaci suka ce a'a can sun ce iktatabaha ba su faɗi wane ne karantar da shi ba wani lokaci suka ce a'a wani matashi ne shi ne karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa laqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar kuma mutumin nan ba ajami ne ba balarabe bane Allah ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin ina fata an fahimce ni bai dace a ce ba ajami ba wanda ba balarabe ba ya karantar da manzo larabcin da zai buwaye larabawa ina fata an fahimta to dai a takaice wannan kira'a tana nuna suna tuhuma an karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in muka dauki kira'a ita ko wadda tace darasta an gane ko tunda mun ce akwai wanda suka karanta da darasta kira'a ta ibnu kathir da kira'a ta abu amr ibn al-ala darasta wato fa'alta sai ya zama to fi'ili ne wanda ke fidu al-ishtirak min kila tarafaini in an ce fa'ala da tafa'ala a wani lokaci a larabci yana nufin wato an yi musanya darasta ka karantas an karantar da kai wani lokaci kuma fa'ala yana nufin ka aikata aqabtul lissa na yi ma barawo hukunci ko uquba to wannan ba yana nufin kai mai yayi maka ba fa'ala ne to wasu malamai suka ce darasta nan bi ma'ana wato kai kai karatu ba an- ba kai karatu an karantar da kai ba sai ya zamanto da wagga qira'a ta darasta da wagga qira'a ta darasta akan ma'ana cewa shi aka karanta shi ba tare da ya karanta ba ma'ana su dai kenan an karantar da shi to in muka dauki qira'a kuma darasta ko ma'ana wanda ta- waɗansu malamai suka nuna cewa ka karanta an karantar da kai to na akwai iskali waye ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun san dai ayu sun ce an karantar da shi wala qad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar to amma ka karanta an karantar da kai kenan sun nuna cewa shi musanya ce ta ilimi shi yana da ilimi wato akwai waɗanda suna da ilimi to sai aka haɗu sai suka hahaɗa ilimin nasu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara da nashi har ya samu wannan ilimi sai ya zama to tuhuma da suka ce iktasabaha suna nufin ya bayar an bashi an yi musanya amma har yanzu su faɗi wane ne ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantas wane ne yake karantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan qira'a ita ma za ta koma zuwa ga ma'anar cewa dai karantarwa ne sannan in muka ɗauki qira'a ta Ibn Amir da qira'a ta Yaqub da ta ce wal yaqulu darasat to nan za ta ba mu ma'ana darasat darasat nan ba na karatu ba ne darasa wani lokaci da larabci yana nufin shafewa an gane ko ibnu al-qais ke cewa wa inna shifa'i abratun in safahtuha fahal inda rasmin darisin min mu'awwali fahal shin inda rasmin wurin zane ko kufai darisin wanda yake ya shafe to an ga darasa shafewa wali ya kulu darasat za su ce waɗannan ayoyi darasat sun shafe ai ma'ana in mahat an gane ko wata ƙadama ahduha suna nufin waɗannan ayoyin sun tsufa ya kamata a canza su a kawo waɗansu ayoyi ina fata an fahimta kamar yadda wani ga cewa yanzu alƙur'ani bai dace da wannan zamani ba to kafirai suka faɗi- faɗin wannan tarasa suka ce tasirin su sun bar tasiri mun ji ka maimaita ka maimaita ka maimaita kullum ana ta tafsirin qur'ani kullum tafsiri shi wai babu da abin da za a yi mu bar magana Allah mu ce zuwa ga maunan uwa kuma kai ka rike filozofi kullum kana cikin littattafai kana kallon kana binciken maganganun waɗanda kasashen su mahaukata ne kafin rai ni da attare da magana Allah kace min kullum ina rike da qur'ani kai filozofi ta kake saurari kuma mafi yawancin filozofi mahaukata ne kasashen su ma ba a fahimci abin da suke so ba kuma ba su yi imani da Allah ba kuma kullum kana karatu littattafan su ni kuma magana Allah ne ke kallo ina karatu kuma ina saurare kuma ina bincike to da ni da kai wa yake da aiki wani ne bai da aiki sai ka ji an ce kullum qur'ani a'a za mu rike shi dan qur'anin nan da shine za a samu tsira daga wuta ba ko yadda za a yi ka bar qur'ani ka tsira daga wuta don haka kai ne abba ka san abin da kake yi ba Allah subhanahu wata'ala ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadha aw badilhu sun ka ce iti bi qur'anin ghairi hadha ka zo da wani qur'ani wanda ba wannan ba an gane ko saboda mi saboda wanga mun cajin shi ya ishe mu aw badilhu ko ka canza wadansu wurare ka dan yi mai kwaskwari mamana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce ka ba su amsa qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ba zai yiwa ba ni da kaina in canza wannan alqur'ani bai ce ba bai yiwa in kawo sabo sai ce bai yiwa in caccanza shi saboda mi saboda caccanzawa saboda caccanzawa ita ce mafi sauki da kawo sabo to ba zan ma iya cancanza wani sashe ba balle ma ko balantana in kawo wani sabon alkur'ani to don haka duk mutumin da yake kawo irin waɗannan zaka iske yana koyi ne da kafirin da suka gabata ina fatan kun fahimta malamai suke cewa to anan Allah ya ce wa kadhalika nusarrifu al-ayati wal yaqulu darasta kafirai su ce kai karatu an gane ko to in ko sun faɗi wannan magana sakamakon su wuta tunda sun ce an karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi karatu yayi karatu ga hadisi na Ibn Abbas an gane ko wanda ya cikin sahihul Bukhari ya cikin sahih Muslim amma wani irin karatu yayi mu dawo da hankalin mu nan an sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa allamaka ma lam takun ta'lam kuma jibril ya zo ya sanar da shi allamahu shadidul quwa hadisi kuma na cikin sahihul bukhari ga wanda ya da hadisi na ibnu abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan an gane ko hina yalqahu jibril fayudarisuhu alqur'ana kaga an karantar da shi to abin da yasa Allah zai azabtar da su duk da yake cewa sun faɗi cewa darasta lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karatu su suna nuna yayi karatu ne ga wani ba mala'ika ba kuma ba daga wajen Allah ba ba suna nufin ya wato su suna in- tabbatar da karatu amma ta hanyar wani mutum shi kuma Allah yana tabbatar da cewa yayi karatu amma ba ta hanyar wani mutum ba shine ya turo an ka sanar da shi ka gane wannan kakkace qur'ani ya ci karo da wata aya ta alqur'ani sannan kuma kakkace ya ci karo da wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa kadhalika nusarrifu al-ayat wato wali yaqulu darasta wali nubayyinahu liqaumin ya'lamun dan mubayyanar da alqur'ani liqaumin ya'lamun daga mutane waɗanda suke sani an gane ko linubayyinahu liqaumin ya'lamun za a rubu gida biyu wasu ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya yake yi shi ya kirkira alqur'anin waɗansu kuma su ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wajen Allah ya zo da shi da an samu wannan kuma magana ta ƙare sun yi imani imani ingantacce an gane ko a nan muna da wata mas'ala mai muhimmanci a ƙarshen wannan aya liqaumin ya'lamuna kalima ta alqaum muka ce tana nufin maza fil asli amma mata za su iya shigowa a ciki ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna ko ba haka ba kaga can sai ce wala nisa'un can ku ya kawo qaumun amma kuma mata za su iya shiga in akwai alaka ko karina wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin ina fatan kun fahimta to me yasa kuma Allah ce li qaumin ya'lamuna alhali ko qur'ani an bayyana shi ga mutanen da ba su da sani tunda in mun ce nam ya'lamuna waɗanda suka yi imani har waɗanda ba su yi imani ba alqur'ani kuma ya shafe su sai waɗansu malamai suka ce a'a nan an keɓance su saboda su ne za su amfanuwa da shi فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ونسمع لما يسكت آآ ولنبينه لقوم يعلمون ولقوم لا يعلمون da waɗanda ma ba su da sani za a bayani an gane ko su li qaumin ya'lamuna don saboda alqur'ani ya zan hujja gare su ranar tashin alkiyama me yasa kuka yi kaza Allah kai kace mu cikin littafin ka me yasa kuka yi kaza saboda ka turo mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi mu bayanin abu kaza ga yadda kace ayi shi yasa muka yi kaga hujja ne gare su su ko waɗancan wani qaumin la ya'lamuna li yakuna alqur'anu hujjatan alaihim an bayyana musu idan ya zamanto hujja akan su shi yasa ranar tashin alkiyama da an tambaye su kaza alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'ala al-kafirin an gane ko liyunzira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin shi yasa wadansu malamai suka wannan kalima ta alqawm yanzu akwai wata mazhaba da ta bayyana a duniya an gane ko ana kiranta alqawmiyya mutanen da suke kiran mutane su dawo zuwa ga wata kabila tasu ko wani yanki na wani jinsi na wata al'umma dan can da ana kiranta ash-shu'ubiyya mutane suka zo suna kyaman larabawa su ko laraba suna da alqaumiyya to yanzu wannan mazhaba ta ta farfado to zaka ga wadansu suna dangantuwa zuwa gare ta larabawa shi yasa Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi sai littafi su ya sanya masa suna naqdul qaumiyyati al-arabiyya wato naqd in an ce naqd shine suka a bayyana wannan abin bai da kyau na al-qaumiyya al-arabiyya ibnu Uthaymeen ma ya yi littafi ya yi ishara zuwa ga wanda a cikin ɗaya daga cikin karatu kasan tafsiri yake cewa ba yadda za a yi larabawa su amso filastin sai an tafi yaƙi da sunan musulunci da sunan larabawa ba kaga wannan ishara ce to shi bin baz littafi ba kan wannan cikin wannan littafin ƙauniya cewa dangantar ɗan adam zuwa ga mutane ba zuwa ga addini ba don wannan maza ba tana dan kuma za a iya ɗaukar ɗalibai a kaɗa su cikin wannan kaga mutum ya zo yana kiran mutane zuwa ga ƙabila an gane ko aƙida ce ta jahiliya aƙida ce ta jahiliya larabawa da suna zancen dan uwarsu ne kawai ko yana da gaskiya ko bai da gaskiya shi yake da gaskiya idan dan uwansu ya kuwa yace a bashi hannu to ba su tambaya kai ka zalunta ko an ka zalunce ka kawai za su kai hari ne kawai inda suke so kamar inda inda, inda ake son a kama dan uwansu hari dai daga cikin su yake cewa la yasaluna akhahum hina yandubuhum fi naibati ala ma qala burhana la yasaluna akhahum larabawa can lokacin jahiliya ba sa tambayar ɗan uwansu hina yanzubuhum lokacin da yake kiran su fin na'ibati in musiba ta same shi ko ta faɗo masa alama ƙala burhana abin da faɗa hujja kawai ina ne ɗan uwansu yake shi za su taimaka ɗaya daga cikin su yake cewa wa hal ana illa min ghuzayyata fa in ghawat ghawaitu wa in tarshudul ghuzayyatu arshudi yace wa hal ana illa min guzayyata ni ba wani bane face ɗaya daga cikin ƴan kabila ko bani guzayyata fa in ghawat ghawaitu in wato kabila ta guzayyata ta halaka to halaka zan yi in sun shiga wuta wuta zan shiga wa in tarshudul guzayyatu arshudi in ko sun shiryu ni shirya zan yi aqida ta jahiliya an gane ko muhalhal ibn rabi'a wanda ɗaya ne da cikin shu'ara kafin ma shu'ara'ul jahiliya da aka kashe dan uwansa da wannan ya kira ya ya tafi ya bar dan uwansa yana hutu yana jin daɗi sai gashi zarumi amma sai bar dan uwansa da yaki ran nan sai labari ya zo to rana ta ɓaci an kashe wani to sai yayi qasida wanda yake kiran ƴan uwansa zuwa ga wannan abin na cewa su taimaka mishi da sunan wannan kabila ta su irin abin da yanzu din suke yi da mutun ya matsu yayi rashin gaskiya sai ya danganta zuwa ga garin su ko jihar su ko jinin su ko ƙauyen su don saboda a bashi kariya wannan ba zai sa a ci gaba ba mi kai mi yayi hukuncin ka muhalhal ibnu rabi'a ya qasida yace da aka zo aka bashi labari yace ahaja qaza'a aini yadhikaru huduwan faddumu'u lahal hidaru وصار الليل مشتملا علينا كأن الليل ليس له نهار وبت أقارب الجوزاء حتى تقارب من أوائلها انحدار وأبكي والنجوم مطلعات كأن لم تحوها عني البحار على من لو نعيت وكان حيا لقاد الخيل يحجبها الغبار أجبني يا كليب خذاك غم ضنينات النفوس لها مزار أجبني يا كليب خلاك ذم لقد فجعت بفارسها نزار سقاك الغيث إنك كنت غيثا ويسرا حين يلتمس اليسار وإنك كنت تحلم عن رجال وتعفو عنهم ولك اقتدار وتمنع أن يمسهم لسان مخافة من يجير ولا يجار يعيش المرء عند بني أبيه ويوشك, بحيث ويوشك أن يصير بحيث صاروا أرى طول الحياة وقد تولى كما قد يسلب الشيء المعار يكتوى سألت الحي أين دفنتموه فقالوا لي بسفح الحي دار فسرت إليه من بلدي حثيثا وطار النوم وامتنع القرار وحادت ناقتي عن ظل قبر سوى فيه المكارم والفخار to duk wannan maganar da ya kawo yana kamar kuka ne da begen dan uwansa a ƙarshe ga inda magana take sai ya ce aqulu li taghlabin bani taglab kenan yanzu ne zai magana kansu babu lokacin da zamu fassara wannan baitutuka aqulu li taglabin wal izzu fiha ina faɗa ma bani taglab wal izzu fiha daukaka ko tana tana tana da ku ko in an kashe muku mutum ko yana da gaskiya ko bai da gaskiya al izzu fiha asiruha li zalikum intisaru ku ta da yaki asiruha al harbu muannas ne li zalikum intisaru dan saboda ku diban makam kufarsa an gane ko yace asiruha li zalikum intisaru yake cewa wato kamar yana motsar da su zuwa ga su je su nemo fansa khudil ahadil akida alayya umri ka dauki alkawari wanda yake al'akidu mai karfi umri tsawon rayuwata bi tarki kullama hawatid diyar zan bar duk abin da gida yake dauke da shi yanzu na bar jin dadi tunda an ce an kashe ka wa hajril ghaniyati yanzu na nisanci yan mata ba zancen yan mata yanzu domin zancen fansa ake yi wa hajril ghaniyatu wa shurba ka'sin zan bar shaye shaye wato shan kenan abubuwan sha na maye wa hajril ghaniyatu wa shurbu ka'sin wato wa lubsi jubbatan la tusta'aru zan sa riga wadda rago bai iya daukar ta ita ce rigar yaki ba yadda za a iya ce dauke ta wa lubsi jubbatan la tusta'aru ba a bada aronta domin rago bai iya washi aro rigar yaki bai iya sa ta ma'ana jarumta yake rufi wa lubsi jubbatan la tusta'aru wato wa hijrul ghaniyati wa shurba ka'sin wa lubsi jubbatan la tusta'aru wa lastu bi khali'in dir'i wa sayfi ila an yakhla al-layla an-nahar yace bazan dau aje takobi na ba da abin yaki na sai inda na ga abin da tun kuɗe mabuzu na ake cewa ko ko ba haka ba wani yace abin da tun kuɗe mabuzu na ita ce mutuwa an gane ko wa lubsi jubbatan la tusta'aru wa lastu bi khali'in dir'i wa sayfi ila an yakhla al-layla an-nahar wa illa an tabida sarata bakrin yace sai in shugabannin kabilar bakar na halaka su gaba daya kaga an kashe mai dan yace sai ya kashe shugabannin mutane fala yabqa laha abadan asaru sai in ya zamanto naga ban bar komai daga cikin su ba to kaga wannan shi da ake cewa alqawmiyya wal asabiyya to wannan qawmiyya al asabiyya Sheikh bin Baz da yazo sai ce to ga tana da illoli na farko tana raba addini da daula domin ana son a nuna yan kabila ka kabila kaza za a yi ma aiki kenan ko babu zan ta aima addini aiki ana ta aima kabila aiki ina fata mu fice da domin cikin yan kabila akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba yace na biyu wannan kuma ba in an ka kawo wannan za a ruguzar da addini yace sannan kuma wannan shine abin da zai sa kafirai su ji daɗi domin da an bar addinin Allah Allah ba zai ɗaukar da mutane ba wanda shi yasa Yahudawa yau matsalar suka ci ba su yarda da kowa ba kowa bai da kima kullun rubuce rubucen su littattafan su kafafen yada labarai Yahudawa Yahudawa Yahudawa ina fata an fahimta to sannan kuma Sheikh bin Baz ya ce wannan shi zai kara rabuwa tsakanin musulmai da an yi zancen kabilanci sai zancen mi sai zancen rabuwa babu zancen aiki sannan kuma ita wannan alƙaumiyyar arabiyya da'awa ce jahiliya kamar yadda muka kawo baitutuka da kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da za su zo sannan Sheikh bin Baz ya ce sullam ila muwalatil kuffar wato matattakala ce tsane ne ko tsaune ko tsamne wanda za a taka a so kafirai domin an ce alƙaumiyar arabiya cikin larabawa akwai kirista cikin larabawa akwai wanda ba musulmi ba akwai kaza akwai kaza to an ce ai alƙaumiyar arabiya kenan kaga an haɗu gaba ɗaya na ƙarshe yace yufdi bil mujtama'i har yace la budda ila ila rafd al hukm bil qur'an ƙarshe za a daina aiki da alƙur'ani domin in an zo an haɗa an ce yan kabila kaza cikin su akwai arni akwai musulmi akwai kaza to yanzu kuma dole abin da za a fuskanta in za a hukunci wanda bai da alkur'ani bai da alkur'ani ba mai dango sai an bashi dango mai doguwa sai an bashi doguwa mai aradu sai an bashi aradu kaga babu zance an yi aiki da alkur'ani kenan to dan haka dai wannan qaumiyal arabiyya hadari ce ga musulmai kuma ba wai su larabawan ba kawai duk wanda adda irin wannan tunani na kabilarsa to wannan tunanin ya kamata ya lisance shi dan ba da ra'ayi a ce nasara babu zancen musulunci an gane ko Sheikh bin Baz a cikin karshen wannan littafi yake cewa wali nakhtim wato al-kalama fi hadha al-maqam da yayin wannan littafi yace a ƙarshen wannan littafi zamu rufe da wata magana bi nubdatin min kalamil katibi da magana wato wani yanki an gane ko na magana ta marubuci al-misri na ƙasar misra الشهير wanda yake ya shahara a duniya الشيخ malami محمد الغزالي محمد الغزالي yace wannan magana ta Sheikh Muhammad al-Ghazali ba wancan Ghazali ba wanda mun kai bayani mun ce muku akwai mu'asir wanda yake da kasan Misra ne ya ta'allaqu bil qaumiyyati wannan magana tana da alaka da al-qaumiyya hada mutane akan tuta an gane ko ko lema ta karkashin kabila kaza ko jinsi gada qad afada fiha wa ajada ya amfanar kuma ya kyautata bayani haythu qala fi kitabe lokacin da yace a cikin littafin sa shi Muhammad al-Ghazali ibn Baz yake bada labari littafin nan sunan sama Allah tare da Allah an gane ko safha ta 254 ya ciro wannan magana ma nasuhu ga abinda bin Baz ya ciro daga ciki la makana lil ilhad bainana kafirci bai da wuyi tsakankanin mu duk mutumin da yace zai rika aumiya karshe zai lalace abin da ya sani kawo wannan wannan littafi tab'a ce ta shidda an gane ko daga safha ta hamsin da hudu zuwa safha ta saba'in bin baz ya ciro kaga safohi kusan goma sha wani abu an gane ko waɗanda bin baz ya cira sun kai sha shidda wannan tab'a ta shidda an buga ta a alif da ɗari tara da tamanin da takwas me yasa na kawo wannan na farko saboda akwai waɗanda duk malami a duniya in dai ba wanda suke so ba su dauke shi komi ba bin bas babban malami ne na duniya muhammadu gazali bai kai gare shi ba amma da ya ciro maganarsa ya yi amfani da ita amma akwai wanda yake ganin muhammadu gazali bai dace a yi amfani da maganarsa ba wajen da'awa to kafi bin bas ilmi na biyu bai ce ni na fi shi suna ba bai dace in ka sunan shi ba sai ya kawo ya ce alkatibu marubuci almisriyu ya danganta shi wa kasarsa الشهير bai yi masa bakin ciki ba yace shahararre ash-shaykhu malami mu ko ɗaliban ka cewa yanzu baka san komi ba jahili ne an gane ko sannan kuma Sheikh bin Baz ka dibi duk wannan ya masa adalci ku shessa waɗannan mutane abinda sun ga Allah ya musu albarka saboda ko ga wa suka ɗauko magana ko suna da saɓani da shi za su yi masa adalci saɓanin mu abinda muke yi an gane ko wannan na kawo shi na saboda an nuna alama ta ilimi da irin yadda malamai suke abin nan wato mutunta juna shi yasa waɗansu ba ɗalibai da suka tafi karatu a jami'an Madina an gane ko ƴan zafin kai to sai zaman to wajen babin aqida kun san Fathul Bari wanda littafin nan na abin nan na Sharh Sahihul Bukhari na Ibn Hajar al-Asqalani akwai waɗansu ayoyi na sifata da ya tawili kawai wani da ya sha aqida sha aqida ɗalibai sai suka ɗauko wannan littafin gaba ɗaya nasu suka zuba ruwa abin ga suka zuba mishi hater an gane ko ko isan suka kunna wuta suka kone me yasa suka ce a yayi tawilin ayin subuhi kai ibn hajar al-asqalani wanda a duniya hadisi ana ji da shi kuskure ne yayi kai littafi nawa ka rubuta an gane ko imam an-nawawi a cikin littafin sa sharh an-nawawi ala muslim akwai ayoyin da ya tawilin su yana da kyau ka fahimci cewa kowane zai iya yin kuskure kai kanka in an bi ka a yini guda kuskure nawa kake yi to shi yasa in mutum ba aqida shi bace bai fassara cewa aqida shi bace inda yayi kurakure ana iya cewa dan adam ne amma in ba haka ba da yawan malaman da ba ake cewa sunna zaka ce akwai inda suka yi kuskure sun kai tawilan ayi wadansu shi yasa in ka karanta littafi na rasailu shumuliya an gane ko na ibnu wato abin da wani malami na saudiya na makka rabitul alam islami ya ce dalibai su yi hattara da irin wannan zaka ganin malami yayi tawilin a cikin littafin sa mujalladi goma yalla wuri uku ko goma ya tawili ba matsala tana yawa ba mazhaba shi bace dan adam ne amma in yace aqida ta ce ta tawili to shikenan ko ko aka kalli cewa cikin wuri 100 in duka yayi tawili to ana iya cewa aqidar ta ce ina fatan kun fahimta to don haka dai dalibai ai hattara da irin wannan wannan ita ce hanya da ake bi ta alƙaumiyya al'arabiyya saboda a ɓata musulunci can da da yanzu amma bari mu bada misali tun can da tun lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye tun lokacin da an gane sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna raye mafi alkhairin annabi mafi alkhairin al'umma bari mu dauki darussa mu gani menene ya faru hadisi ya tabbata daga Jabir dan Abdullahi sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam imamul bukhari da imam muslim suka ruwaito shi da imam tirmidhi wata rana an dawo daga wani yaki ana kira wato yakin gazuwa ce malaman wato hadisi sun yi sabani waɗansu suka ce gazuwa ce da ake kira ghazwatul muraisi waɗansu suka ce gazuwa ce ta banil mustalaq shikenan sai aka samu sabani tsakanin muhajiruna da ansar ɗaya daga cikin muhajirun ana kiransa wato abin nan la'ab la'ab shine mai yawan wasa mai yawan wasa da kayan wasa hakan ga wasu sun ce kamar wata sanda ko ne abu ke amfani da shi irin na mutane habasha ko ko mai yawan wasa haka kamar irin abin nan wasa ta da ake ta tabbastaka haka kamar muna cewa wasa ta tabbastaka to amma yana yawan wasa da mutane shikenan wannan waɗansu suka ce sunan shi jahjah bin qais al-ghifari sai yan mari wani ɗaya daga cikin mutanen madina ansar ana kiransa sidan bin wabra shikenan sinan sai yayi fushi sai ce ya ku mutanen madina ku taimaka mini an gane ku ku kawo dauki ga wani muhajirin ya buga sai aka tashi za a buga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare yayi kira yace abida wal jahiliya kaga muhajirun da ansar cikin musulunci aka samu wannan suna Allah ya kira su amma da yake abinda ake son a yi an ɗauki wannan sunan ne don a yi ɓanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abida wal jahiliya to kaga balle ma buga sunan da kai na zaka kirkira shi ka kawo shi to bayan wannan sai mu ce zuwa ga wato wani asar wanda shi ma mai muhimmanci ne Imam Tabari ya fitar da shi da Imam Ibn Abi Hatim daga Ibn Abbas radiyallahu an an gane ko yake cewa a can cikin suratu Ali Imran ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u fariqan minal ladina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirina an gane ko akwai wani mutum ana kiransa shasu ba yahude ne marra shasun marra shasu ibn qais shasu dan qais ya shude ko wa kana yahudiyan ya kasance ba yahude marra ala nafarin min al-aws wal khazraj kina ala nafarin min al-aws wal khazraj ko ko marra ala wato nafarin min al-aws wal khazraj kabila biyu ta aws da khazraj yatahaddathuna shi wannan ba yahudin shasu ya gansu suna mi suna tattaunawa suna fira fa ghadahu ma ra'a min ta'alufihim sai ji bakin cikin haduwar su kaga ashe kullun kafirai suna bakin cikin haduwar musulmi sai ya tunatar da su abinda suka yaki can da zamanin jahiliya an gane ayyamu bu'ath ko yawmu bu'ath yakin da suka yi tayi zamanin jahiliya sai suka suna suka dauko makamai sai da aka je aka ga mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kissa tana da tsawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce abi da'wal jahiliya wa ana baina azhurikum yanzu za ku yi kira irin na jahiliya kuma ni ina tare da ku ina da rai da raina to wannan asar ibnu jarir ya fitar da shi da ibnu abi hatim sannan ma imamu suyuti a cikin ad-durr al-mansur yace ibnu jarir at-tabari ya fitar da shi da imamu ibnu al-munzir da imam ibnu abi hatim da abu shaykh an gane ko daga zaid dan aslam akwai wata riwaya ma da ya kawo daga mujahid akwai kuma wata riwaya da ya kawo daga ikrima al-muhimmu dai kadiba cikin suratu ali imran zaka ga irin asarkin da sun kazo to wannan ina so in nuna ma ƴan uwa musulmi al-muhajiruna wal ansar al-muhajiruna wal ansar an gane ko suna ne wanda Allah ya sa shi amma kuma da aka zo za a nuna a yi amfani da shi ta hanyar kabilanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da'awal jahiliya والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أما يبدو أنك شيء مهاجرون أنا سوى أنونا متانا مكة ku zo ku kawo ɗauki ko da gaskiya ko da ƙarya su ko waɗancan al'ansar mutanen madina ku zo ku kawo ɗauki ko da gaskiya ko da ƙarya sai an ka ce da'awar jahiliya shi yasa ko da kungiyar ka kasan ya mata sunan musulunci sai ya zamanto akwai wata manufa da ba ta addini ba to kana kiran mutane zuwa ga jahiliya cikin wannan fannin kana ba musulunci aiki kuma can wancan wuri ba musulunci kake ma aiki ba haka kuma da aka zo aka ce ausu wal khazraj kaga gidaje ne na kabiloli can yanzu an fita dan gari da dan gari yanzu an dawo dan jini kaza da dan jini kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce abida'a wal jahiliya da'awa ce ta jahiliya dan haka duk mutumin da zai kiran mutane zuwa ga wani aiki na addini ya kira su da sunan musulunci kuma tsakanin shi da Allah in an kai haka za a ci nasara amma a kira mutane da suna addini a yi ma wani ɗan siyasa aiki a fakaice ko wani mai kuɗi ko akwai wata manufa ko wata ƙabila ko wata jiha ko wata unguwa ko wani mutum da ɓoye ko wasu turawa daga waɗansu ƙasashe ko waɗansu mazhabobi na ɓanna da ke ƙasashen waje wallahi tallahi billahi al'azimu abin nan ba zai yi ƙarko ba wannan ita ce gaskiya abil islam la abali siwahu idza iftakharu bi qaisin aw tamimin Allah ya gane da mu Allah subhanahu wa ta'ala ce ittabi ma uhiya ilayka min rabbik
اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, ittabi ma uhiya ilaika, ka bi abin da aka yi maka wahayi, to nan wato muna da matsala da waɗansu mutane, mu daga cikinsu akwai zahiriya, an gane ko? Domin an ce annabi sallallahu Alaihi wasallam ya bi abin- abin da aka saukar masa da irin waɗannan ayoyin sai su ce to babu ƙiyashi, domin abin da aka saukar masa alƙur'anu wa sunna sun yi inkarin ƙiyashi suna daga cikin ayoyinsu. cikin tafsiran da suka gabata kafin Ramadan mun dan tabo bayanai kan zahiriya sai zuwa gaba zamu ƙara tattaunawa kan su nan kuma muna da matsala da ƴan Qur'aniyun sai su ce Allah ce ittabi'u wato ittabi ma uhiya ilayka ka bi abin da aka saukar maka alqur'ani aka saukar ma annabi ai ba a saukar ma alqu- annabi sallallahu alaihi wasallam bukhari ba ba a saukar masa da muslim ba ba a saukar masa da tirmizi ba ibnu majah risala wane ne sai bayan ya mutu aka yi su kuma a ce kuma annabi ya san da zaman su ƙarya ne shi kuma wato ana wasa da hankalin mutane shi mai bukhari cewa ya kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga yadda ya sallah ga yadda ya faɗi magana rahoto ne suka ɗauko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai risala shi ma in ka diba ko wace hukunci da ya kawo an gane ko ko mu ce mafi yawancin hukumce hukumce ko da ma ba su da ƙarfi sai ka ce akwai wani hadisi wanda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba daga wajen kawunan su ne suka kawo wannan ba amma waɗannan mutane ina wala yasma'u summu du'a to Allah subhanahu wata'ala ya nuna bayan hujjoji sun zo maka an gane ko to ittabi ma uhi ilayka min rabbik kawai ka bi Allah in dai alqur'ani ya tabbata gashi dam nassi ya tabbata qarara hujja ta tabbata qarara to da ka bi wani ka halaka bai yiwa ga aya alqur'ani malamai sun fassara an yi bayani ko hadisi ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kana dan bariki ka ce eh haka nan ne me mayakin nan kukan awaki ne ko ka ce eh haka nan ne amma amma dan ba a yarda da ita ba wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim shi yasa da Allah ya nuna wato hujja ta zo to ba wanda ya saura illa bi ga wanda adda rabo shi yasa Allah yake tunatar da mu ahlul kitab ba su canza ba sai bayan mi sai bayan gaskiya ta zo musu to ku kakko kasance irin su ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها كاج قد جاءكم بصائر من ربكم ثم جعلناك على شريعة من الأمر اتبع ما أوهي إليك فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ittabi ma uhiya ilayka min rabbik ka bi abinda aka saukar maka daga wajen ubangijinka la ilaha illa hu babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa a'rid anil mushrikin ka kauda kai daga mushrikai malamai suka ce nan kauda kai saboda suratul an'am matsayin makkiya take ina fatan kun fahimta to sannan kuma wato kafin lokaci ya kai nan ana nahin a'rid anil mushrikin ka kauda kai kafin mi kafin al'amarin da zai zo gare su to sai ya zama to abinda zai zo gare su ko azaba dai daga wajen Allah su mutu suna kafirai shikenan magana ta riga ta kare ko kuma a'a kafin a baka izinin ka yaƙe su sai aka sa yayi hijira sannan kuma aka ba su izini su yi yaƙi uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir sannan kuma aka ce to yanzu su yaƙi waɗanda suke yaƙar su wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin sannan aka je aka ce ku yaƙe su gaba ɗai wa qatilul mushrikina ka fatan kama yuqatilunakum kaffa sannan a ƙarshe aka ce ku yaƙe su babu radda za a bari sai sun musulunta wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah ko wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah a cikin suratul anfal an gane ko ba a gane ba to da haka dai kenan wa a'ridu anil mushrikin ba ana nufin a da kai har abada ba don sai to an ci a kyale su sai abin da suka yi a ya akwai damar wa'azi dole sai an yi wa'azi li yahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina walau sha Allah ala ramma ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل
Allah subhanahu wa ta'ala ce walau sha Allahu ma ashraku da Allah ya so da bus da busu yi shirka ba kenan walau sha Allahu hidayatahum lama ashraku an gane ko da Allah ya so ko walau sha Allahu adama shirkihim ma ashraku da Allah ya so kada su yi shirka da ba za su yi shirka ba to da wannan waɗansu suke kafa hujja kenan an gane ko da alqadariya da aljabariya waɗansu su ce duk abin da bawa yayi to Allah bai da hannu ciki su ne wato alƙadariya aljabariya kuma suna ganin a'a duk abin da kai kawai tilastar da kai ne aka yi sai ahli sunna suka ce a'a akwai mashi'a ta Allah sannan kuma akwai mashi'a ta bawa ina fatan kun fahimta ma'ana da aka ce da Allah so su shirka ba da bu su yi ba Allah yana da ilimin da mu ba mu da shi ya san waɗannan mutanen ba su da niyyar imani ba mutane ne na gari ba kenan da aka cewa ranar tashi alkiyama hisabi ba zai ɗaukar lokaci ba saboda Allah ya san komai ya kididdige shi kenan bai dace ba dama wanda bai sani bane ke tsashi lissafi ina fata an fahimce ni kakkai mamakin da aka ce hisabi bai da tsawo a wajen Allah inna Allah sari'ul hisab to dan haka wannan yake nuna su jabariya sun shiga cikin matsala domin sun nuna cewa kamar Allah ya tilastar da mutane kamar ya zalunce su kenan qadariya kuma sun nuna cewa a'a duk abin da kai yi an gane ko ma'ana kai ne kai abinka kenan sun nuna cewa kamar Allah bai da iko akan dan adam kaga sun sun samu matsala ahli sunna suka ce a Allah yana da mashi'a bawa yana da mashi'a wato mashi'a ta bawa an bashi kudura ta shi aikata Allah ya dauki ilimi na fahimta da iko ya baka kai ko ka dauka ka kai shi wajen alkhairi ko wajen sharri Allah ya baka hankali ka sa kanka hanya ta gari ko ka sa hanya kanka mummuna shi yasa ko ganin waɗanda littattafai in ba ka karanta littattafan aqida ba ai hattara za a batar da kai a cikin waɗannan abubuwan an gane ko za ku ga tun farko ahli sunna sun yi ta tattaunawa da irin waɗanda suke ɗauke da wannan wato aqida da take mummuna za ka ga akwai wani malami da ake kira Abu Ishaq ya taɓa tattaunawa da Abdul Jabbar al-Mu'tazili da sauran littattafai in ka karanta za ka ga irin yadda ahli sunna suka yi musu raddi to su ne waɗanda waɗansu suke son su yi suna sai ya ɗauko irin wannan aqida sai shi saki sai a yi tattaunawa da shi yana bada dalilai sai ya shahara khalif tu'raf malamai sun san da irin wannan kadibi al-milal wan nihal na imamu shihristani al-farq bayna al-firaq na imamu al-baghdadi an gane ko da littattafai suna nan da dama ba wai wani abu ne ba an gane ko to Allah ce walau sha Allahu ma ashraku da Allah ya so kada su shirka ba za su yi shirka ba ko da ya so shirye su da ba za su bata ba su yi shirka an gane ko to me yasa ko ya bar su kai shirka saboda ya san da cewa ba su da niyyar shiriwa walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum bari kwatanta kanka da Allah duk iyakka ka ce a kai su wuta in sun gani a dawo da su Allah ya ce ko da an yi hakan ba za su yi ba walau tara idh wuqifu 'ala an-nar ai an kai karshe ko faqalu ya laitana نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين التي بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل كي ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون to me kake so kuma bayan wannan Allah ya san ba su da niyyar imani shi yasa azabar da zai ci gaba da musu khalidina fiha abada saboda ya san ko ya dawo da su ba za su yi imanin ba shi ko hakimun ne bayyan abin da bai dace ba domin bai sake dawo da su ya bata maka kansa lokaci don Allah ya fi karfin wannan amma ina sai kaga wannan wani ya kawo wannan tawili ko shedan yazo yana sama wasu wasi Allah shi mu tsari wa ma ja'alnaka alaihim hafiza Allah ce ba mu sanya ka ba ka zamanto an gane ko mai tsaro gare su shine ka zamanto mai kiyayewa akan su wa ma anta alaihim biwakil kai ba wakili bane akan su wani da'iya in shi na bayani sai ka aza shi kadai yana iya maganin duk matsalolin musulmi na duniya ko cikin bayanin da yake yi ko cikin kaza ko cikin kaza sai ka ji kamar shine wakili ga al'ummar musulmi gaba ɗaya duk duniya zai magana akan su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nuna masa ya kamata ya bi abin nan sannan kuma lokacin da zaka mu'amala da mutane ba a sanya ka zamanto mai tsaro gare su ba sannan kuma kai ba wakili ne akan su ba ko zaka magana kan kowa ka tuna akwai raqaba ta Allah tare da kai an gane ko Allah ya san abin da kake aikatawa sannan duk lokacin da zaka magana kan mutum kai kokari kai magana ta adalci ko kana cikin hushi ko kana cikin wato abin nan yarda an gane ko sannan ko kan makiyinka za ka magana ko kan masoyinka kai magana kan gaskiya sannan in za ka neman gaskiya ya'rifu al-haqqa ta'rifu ahlahu ka san gaskiya to sai ka san ma'abutanta amma in aka kama wane ya ce to an bata a faɗi magana shin kaza gaskiya ce ko ƙarya ce in an faɗa to sai a ce wane ya faɗa magana ta rige ta ƙare to abin da yasa in an ka faɗi wane ya ce to nan za a samu matsala saboda mun kasa bambanta wato qudsiyatul mabadi wa makanatul ashkhas kiman dan adam da kiman dalili dalili daban dan adam daban mutum malami ne yana iya kuskure kowane ne kai a cikin fagen da awa kai ba ma'asumi bane zaka yi kuskure sannan duk wani malami wanda kake tinkaho da shi a duniya an gane ko kowane ne shi yana iya yi kuskure shi yasa magana da zaka fawa tashi ahli sunna nan ne muka tsira yanzu zaka ji an ce abubakar gumi ya faɗi magana kaza amma kuskure Allah ya gafarta masa shekul islam ibn taymiya ya faɗi magana kaza kuskure Allah ya gafarta masa sahabi kaza yayi ijtihadi saboda mu ba mu yarda mu dauki wani mutum mu bashi matsayin Allah ko matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imam malik ya ce kowa ana karba gare shi a mayar mai sai abucin wannan kabari kaga hadda shi ya shiga daga ciki to amma wani sai ka iske a'a kamar yadda babban malamin nan na kasar Sudan yake faɗa Dr. Isam al-Bashir yace man kana ma'i wato qiddi duk wanda yake tare da ni mutum ne mai daraja haka mutane suke faɗa wa man laysa ma'i iblis duk wanda ba tare da ni ba ya koma iblis haka mutane suke yin mu'amala da mutane wannan kuma abu ne wanda bai dace ba a'a magana za a azata ko maki ya faɗa ko mai gaskiya ka ɗauki alƙawari ka ɗauki uslubi na alƙur'ani wato uslubi na alƙur'ani yahudawa su ne sharru khalqillahi fil ard mafi sharrin halitta Allah ba ƙasa wane ne yahudawa ko to amma Allah ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku amma da Allah ya tashi magana kan yahuda sai musu adalci yace laysu sawa'a min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun eh minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun sannan kuma malamai suka cewa balqisa mace tana matsayin kafira kuma ga ta mace ana ganin mace ko ba haka ba amma da ta faɗi gaskiya Allah ce gaskiya take yi innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'aluna an kace wawul istifnaf ce Allah gaskatar da ita wasu ce kuma wawul asli ce an gane ko to sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na sahihul bukhari wata rana rigima wadda ta tashi tsakanin wani shaidani da Abu Huraira har ya gaya masa wata magana a rana ta ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe ce sadaqaka wa huwa kadhub a wata riwaya amma innahu sadaqaka wa huwa kadhub yace ka san ko wane ne kake magana da shi ya Abu Huraira yace ban sani ba yace zaka shaytan wannan shaytan ne kai magana da shi kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shaytan yayi gaskiya anan amma makaryaci shi yasa ko da mutum malamin ka ne inda ya kuskure kace yayi kuskure menene laifin mutum na da gyara wato ya yi daidai tis'in da biyar biyar ya yi kuskure don me za ka cewa bai kuskure ba matsalan mu musulmi sai mun yi ƙoƙarin mun ce kuskuren da mun kai gaskiya ne shi ke sawa wani ba zai karɓi gaskiya gare mu ba inda kai yi kuskure ka ce ka yi kuskure ni in na yi kuskure biyar ba matsala bane shi wancan ya yi kuskure dubu to in ka faɗi nawa biyar faɗi dubu na wancan in gaskiya kake yi shi yasa abul ala il ma'arri in ban manta ba wani mutum da ya zo wajensa an gane ko sai ya ce ma abul arbul ala il ma'arri ai kai tauyayye ne kana da matsala wuri kaza kana da matsala wuri kaza abul ala il ma'arri yace a ayyartani bin naqsi wan naqsu shamilun wa man alladhi yu'ti al kamala fayakmulu walau manaha Allah ibn wato wa ashhadu annani naqisun ghayra annani idha qisa bi qaumun qalilun qaumun kathirun taqallabu ولو منح الله الكمال لابن ادم لخلده والله ما شاء يفعل yace a ayyartani bin naqs kana ce mini ni ina da tawaya ina da kuskure wan naqsu shamilun kanu wanda bai da kuskure a duniya wa man alladhi yu'ti al-kamal fa yakmulu wa zai bada duk ya zama yana da duk ma'ana inda Allah ya sa dan adam bai kuskure to shi Allah kuma bai kuskure kenan shi ma dan adam ya koma Allah yace walau wa ashhadu annani naqisun ina shaida cewa ni ban cika ba tunda dan adam an ce tara bai kai goma ba walakin idza qisa bi qaumun kathirun taqallalu in an kai kiyasi na da mutane da ba na fi su walau manaha Allahu al-kamala li adam da Allah ba dan adam kalama la khalladahu da zan to adam bai mutuwa wallahu ma sha'a yaf'alu Allah abin da gida ba yake aikatawa shi yasa sha'ir yake cewa wa man alladhi turja sajayahu kulluha kafal mar'u nublan an tufsa ma'aibahu wani na yake cewa yace shi baya yin kuskure shi yasa kakka dauki cewa akwai dan gari kaza wanda bai kuskure babu dan kabila kaza wanda bai kuskure an gane ko babu dan kasa kaza wanda bai kuskure babu dan farti kaza wanda bai kuskure babu dan kungiya kaza wanda bai kuskure babu dan majalisar malamai ta wuri kaza wanda bai yin kuskure wato al'umma ce in ta yi ittifaki ba ta yin kuskure amma babu wani mutum da zai cewa shi bai kuskure in ba haka ba kenan kowa ya zan Allah kuma ayyukan mu yasa suke samun matsala rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana dole mutum ya fahimci wannan batu ne ma da aka fiye cewa lerar eh ne kowa yana kuskure amma matsalar ba yin kuskure bane kayi itirafi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin kace jama'a wuri kaza ni kuskure a matsayinka na malami sai ka koya ma mutane in kai musu wa'azi su karba amma kai ka ce baka baka kuskure ya za a yi jahili shi da shi kuskure gaskiya da gare ka wannan shine matsalar mu amma da zaka karbi kuskuren ka ko ka gyara cikin kuma uslubi a gyara mu mutum cikin abin da ya dace sai ka iske al'umma mun ci gaba amma kowa ya zan Allah ya za a samu gyara in kowa ya ce baya yin gyara to lamari ba zai yi kyawu ba ka yarda da kayi kuskure kuma ka gyara inda kayi kuskure in dan uwanka ya kuskure ka nuna ga inda ya kuskure kuma ka neman mishi yafiya ba cewa za ka yi abin da ya daidai bane in ba haka ba sai a zamanto ba gaba ba baya lokaci ya matso alaramma ina ganin sai mu karanta akwai lokaci na so a karanta aya ta karshe alaramma ya karanta ja mu samu ayoyin nan ladan nan guda goma goma ba mu ita wala tasubbul ladina ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فننبئهم بما كانوا يعملون thumma ila rabbihim marji'uhum ثم إلى ربهم مرجعهم
Eh. You.
فننبئهم بما كانوا يعملون alqur'ani mu'jiza ne kun gani hafizin alqur'ani amma wani lokaci sai shi kuskure kuma wani ce shi bai yin kuskure waye kai wallahi ƙarya kake abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh